الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul insan jiya mun yi bayani har zuwa ƙarshen aya ta tara bayanai game da abin da ya shafi infaki ciyarwa fi sabilillahi cire dukiya a tallafa ma'addinin Allah a cire dukiya a taimaki bayin Allah don neman yardan Allah yana daga cikin matsayi mafi tsada a wajen Allah rabo ne mafi alkhairi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kullum ri'in fi zilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas annabi yace idan aka yi tashin duniya duk wani ma'abucin sadaka zai zauna a ƙarƙashin inuwar sadakansa ne har Allah ya gama hukunci a tsakanin bayi idan ka ga mutum na sadaka to yana tanadin inuwa da zai zauna a ƙasan wannan inuwar ne ranar alkiyama malam bar nuna ne da wayan nan jama'a mun fahimta? kullum ri'in fi zilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas kowani mutum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace in dai ma'abucin sadaka ne annabi yace to ranan tashin alkiyama shi a inuwar sadakarsa zai zauna har Allah ya gama hukunci tsakanin mutane a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna zillal mu'mini yawmal qiyamati sadakatu inuwar mu'mini a ranar alkiyama annabi ya ce sadakarsa idan mutum na cire sadaka yana bayarwa yana cire sadaka yana bayarwa to yana shirya wata gagarumar inuwa ce da zai inuwantu a ƙarƙashin ta ranar alkiyama tsarkake dukiya ce tsarkake dukiya ce ma'abucin dukiya da yake sadaka a cikin dukiyarsa wannan abin da yake sadaka da shi yana tsarkake dukiyar kuma yana ƙara ma dukiyar albarka yana kore hau da mummunan al'amari akan dukiya wata ran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo wuce 'yan kasuwa sai ya ce musu ya ma'asharar tujjar annabi ya ce musu ya ku 'yan kasuwa inna hadhal bay annabi ya ce kun ga wannan saye da sayarwa da kuke yi ya haduruhu lagaw wal halif annabi ya ce surutai na shirme sukan shigo cikinsa wadda za a hada da ƙarya wani jingul ɗin idan aka shirya a kan tallan za ka samu ƙarerayi a cikinsa da yawa annabi ya ce harkar saye da siyarwa harkar kasuwanci allagu ƙarerayi da hayaniya annabi ya ce kan shigo ciki walhalif annabi ya ce rantsuwa na shiga rantsuwa na shafe albarkar kasuwa idan aka yi shi akan ƙarya fashubuhu bis sadaka annabi yace to ku cakuda kasuwancinku ku cakuda harkan saye da sayarwanku da sadaka sadakan da kake shi kuma yana goge waɗannan ababa da suke shigowa wadda za su iya cire albarkan kasuwancin yin sadaka akwai riba ko babu akwai riba za ka samu 'yan damfara ne sun shirya mummunar damfara akan dukiyarka sadaka ce za ta warware wannan mugun kulli da suka nufi ka da shi annabi ya ce fa shubuhu bi sadaka ku dinga takuda harkar kasuwanku da sadaka inji annabi sallallahu alaihi wasallam yana kore hau yana kore mummunan asara to kaga kenan ashe ita sadaka bayan tanadi da ubangiji ya ma ma'abucin sadaka randa za a tsaye da alkiyama randa za a yi sakamako akan ayyuka to fa sadakar san kuma tana amfanarsa hatta a rayuwar duniyarsa jama'a mun fahimta sannan lokacin da suka yi sadakan suke cewa innama nut'imukum liwajhillah mun ciyas da ku ne don neman ganin fiskar Allah mun yi ne don Allah mun yi ne don neman yardan Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba mu neman sakamako kuma ba mu neman godiya mun ciyar mun ciyar ne don Allah to tunda don Allah ne kaga ai ba da ka saurari wani abu kuma daga wajen wadda aka ciyar da shi ko aka taimake shi ba innama nuti'imukum liwajhillah muna ciyar da ku ne wannan infaki da muke muku muna muku ne don Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba mu bukatar godiya ba mu bukatar sakamako a kai ba biki muka muku ba balle mu maku mana jama'a mun fahimta yana daga cikin mafi munin abin da ke lalata sadaka da infaki ciyarwa ko taimako shine gori ko kuma cutarwa ko yin abin don mutane su gani ba riya ba kenan duk wanda yayi ɗayan wannan kamar ya ɗebi kuɗinsa ne ya je ya zuba su a wuta ina yayi asara wadda ya ciyar ya taimaka yayi sadaka ya ba da tallafi sannan kuma ya zo ya yi gorin abin da ya yi ko kuma asali ma dama ya yi ne don riya don a gani a ce su ne masu taimako su ne masu tallafa ma addini su ne masu tallafa wa bayin Allah wannan manufan ta sa yayi yayi asara in ji Allah ko kuma da ya yi taimakon ya yi infakin sai ya koma ya yi cutarwa a cikin infakin ya ayyu halladina amanu la tubtilu sadaqatikum
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني دا الله إنجي الله الله يتي la tubtilu sadaqatikum kar ku bata sadakokin da kuke yi taimako tallafi da agaji da kuke bayarwa Allah yace kar ku bata su bil manni wal adha ta hanyar gori ko cutarwa gori shine bayan kai duk abin da kai na tallafi da agaji ma wanda kai ka dawo kana cafa nan fa muka taimake shi amma kaga irin abin da yake mana to aiki ya baci idan ka ga zama ba zai yiwu ba to ya je abinsa amma kar ka fito kuma kana goranta mishi cewa mu fa muka ɗauki nauyin karatunsa mu fa muka biya mishi kuɗin makaranta nan fa ba shi da gida mu muka saya mishi gida nan fa ba shi da abin hawa mu muka saya mishi abin hawa to aiki ya baci wal wal'aza ko kuma cutarwa almannu shine shi wadda ka taimakan ka gaya mishi ka yi mishi gorin abin da ka mishi al'aza kuma ka koma gefe ka je kana faɗa ba wa shi ka gaya wa ba ka ba shi kyautar riga ka ba shi kyautar gida ka ba shi kyautar wani abu shi yana wankansa yana sa kayansa yana cinyewa kai kuma ka koma gefe kana cewa kai ka ba shi ana kallonsa galala to ka cutar da shi jama'a mun fahimta Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la tubtilu sadaqatikum kar ku bata sadakokin da kuke yi taimakon addini taimakon bayin Allah ciyar da bayin Allah da kuke yi bilmanni ta hanyar gori wal adha ko cutar da su kallazi yunfiqu malahu ri'a annas Allah yace kamar wanda ya ciyar da dukiyansa ne don nuna wa mutane bariya ba kenan Allah yace dukkan war da ce. da wanda yayi gori da wanda ya cutar da wanda yayi don a gani shine riya duka aikin ya baci wala yu'minu billahi wal yawmil akhir Allah ce bai yi imani da Allah da ranar alkiyama ba inda yayi imani wannan taimako wannan ciyarwa da yayi za a biya shi a ranar alkiyama da ba zai bata wannan aikin ba fa masaluhu Allah ce to misalin wanda ya ciyar yayi gori misalin wanda ya taimaka yayi gori ko ya taimakan ne don ya nuna shi mai taimako ne ko ya yi taimakon sannan kuma ya bi da cutarwa a bayan taimakon kamar sali sofwanin alaihi turabun Allah ya ce kamar fa'ani kamfa dandalamin dutse alaihi turabun wadda yake da ƙasa a kan shi fa'asaba huwa birin sai aka yi ruwan sama kaman da bakin ƙwarya sai ya zo yadda ki wannan kamfan fataraka husalda sai ya wanke ƙasan da yake kan dutsen sai ya bar shi dandalami la ya kadiruna ala shay'in mimma kasabu Allah ce kaga ba da su amfani komai na abin da suka aikata ba wallahi la yahdil qawmal kafirin mun gane misali kamar mutum ne je samu kamfa sai ya ɗebi yashi ya tara bayan ya tara yashinsa akan wannan fa'a sai a zo a yi ruwa mamako sai ya wanke shi ya bar shi tangararan ba komai a kai yanzu wadda ya tara yashin nan ya yi aikin banza ko bai yi ba Allah ce to misalin wadda yake ciyarwa don ya nuna shi mai taimako ne ko yake ciyarwa don ya yi gori ko yake ciyarwa domin ya cutar amma waɗanda suke ciyarwa don Allah don neman fiskar Allah alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu Allah ya ce allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah waɗanda suke ciyar da dukiyansu suke taimakawa da dukiyarsu a tafarkin Allah sun ciyar don Allah sun ciyar don Allah thumma la yutbi'una ma anfaqu allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan sannan basu bi bayan abinda suka ciyar din suka taimaka da gori ko cutarwa ba lahum ajruhum inda rabbihim Allah ce ladan suna nan a wajen ubangijinsu wala kaufun alaihim wala hum yahzanun Allah ce ba tsoro a kansu Allah ce kuma ba bakin ciki ran da su bar duniya Allah ya karba Allah ya karba to waɗannan al'abaran su ma sai suka ce innama nut'imukum liwajhillahi muna ciyar da ku ne don fiskar Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba mu bukatar sakamako daga wajenku ba mu bukatar godiya daga wajenku wadda muka yi don shi ya gani to sai Allah ya ce inna na hafu min rabbina yawman suka ce muna tsoron wani ini daga Ubangijinmu, kamar wani ne ya ce, to wai ku me yasa kuke ciyar da miskinai kuke ciyar da fakirai kuke ciyar da marayu kuke ciyar da waɗanda aka ribace su a wajen yaƙi kuma me yasa ku in kun yi ciyarwan ba ku so a muku godiya ko a yaba ba ku so a dawo muku da abin da ku ɗin kuka yi sai suka ce innama sai suka ce inna na kafu min rabbina yawman saboda muna tsoron wata ini ne daga wajen Allah abusan kamtarira inin takan sa a na fiska a murtuke shine ranar alkiyama suka ce tsoron wannan inin yasa muke wannan aikin jama'a mun fahimta inna na kafu min rabbina yawman muna tsoron wani ini ne daga wajen Allah a busan wadda ke sa fiska ta ɗaure kamfariran ta murtuke ta tsananta wajen ɗaure fiska suka ce muna tsoron haka wannan shine al'adar mu'mini shine al'adar mu'mini shi mu'mini ba aikin banza ba aikin alkhairi ma in yayi yana fargaban haduwansa da Allah zai je ya samu aikin an karba ko ba a karba ba shi mumini haka yake aikin alkhairi ma ciyarwa suka yi ba su bukatan sakamako ba su bukatan ayaba ko ayi godiya me yasa suka ce inna nakafu min rabbina yawman abusan kamtarira saboda muna tsoron haduwa da wani ini wadda wannan inin yakan sa fiska ta canza ta murtuke kalanta ya canza to haka shi mu'mini yake aikin da ya aikata aikin da ya aikata yana shiga damuwa kuma aikin ya karbu ko bai karbu ba balle aikin da dama can aikin shiga wuta ne su ciyarwa suka yi to wani kudin dukiyar masatanta a ofis yi amma wallahi bai dame shi ba wani kudin zai dauki miliyan daya ya ba makaruwa wallahi bai dame shi ba to wannan ciyarwa ya yi amma ya ce yana tsoron haduwa da Allah an karba ko ba a karba ba kudin da ka ba makaruwa kan ai kasan matsayin kudin Allah a cikin alkur'ani yana bayanin mu'minai mu'minai yace wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajlatun wallazina yu'tuna ma atau sune waɗanda suke ayyukan alkhairi kata-kata wa qulubuhum wajlatun Allah ce amma zuciyarsu tana firgice an karbi aikin ko ba a karba ba annahum ila rabbihim raji'un don sun san za su haɗu da Allah wallazina yu'tuna ma atau sukan yi sallah wallazina yu'tuna ma atau sukan yi sadaka wallazina yu'tuna ma atau suna karatun alqur'ani wallazina yu'tuna ma atau suna infaki wallazina yu'tuna ma atau suna sada zumunci wallazina yu'tuna ma atau suna qiyamul layli wa qulubuhum wajlatun amma zuciyarsu a firgice take annahum ila rabbihim raji'un ran da suka koma gun Allah da su samu an karba ko ba a karba ba duk mu'mini haka yake duk mu'mini haka yake gashi nan dai ana yi an yi darasi an yi darasi an yi asham an yi asham an yi tahajjud an yi tahajjud an yi azumi an yi azumi an karbi naka ba a karba ba Allah kadai sa rubba sa'in hazzuhu min siyamihi alju'u wal atash annabi yace sau da yawa da yawa mutum kan yi azumi amma abin da ke samu na sakamako a azumin annabi ya ce yunwa da kishirwa jama'a mun fahimta to wannan na daga cikin alamar alamar mutum yana kyautata aiki shine kai aikin kuma ka ci gaba da roƙon Allah ya karbi aikin kai aikin ka ci gaba da roƙon Allah kuma ya karba maka aikin idan an ce an rama karatun ƙur'ani ya yi kyau ka ce Allah ya sa karɓaɓɓe ne abin Allah ribar ka an karɓa ribar ka an karɓa to wannan shi ne halin masu imani man sagir game da aikin alkhairi game da aikin alkhairi game da aikin alkhairi akwai yan aljanna za mu zo mu yi ta bayani a cikin gidan aljanna da hiran da ake a gidan aljanna Allah ya ba da labarin yan aljanna yadda suke hira a cikin suratu tur da yadda suke walwala suke shakatawa to Allah sai ya bada labarin a cikin hiransu kuma sai suka fara tambayan junansu wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun
فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم to ana cikin aljanna ana hira ana tattaunawa Allah ya sa muna cikin su wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaaluna bi ma'ana yatahadathuna sai suka fara tattaunawa a tsakanin su wannan sai ya tambayi wannan lokacin da muka je waje kaza ni yaya aka yi ne bamu ganka a waje kaza ba wannan yace lokacin da aka yi kaza wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun suna tambayar junan su qalu duka sai suka daidaita suka ce ku tuna rayuwar da muka yi a duniya inna kunna fi ahalina mushfikin mun yi rayuwa ne a duniya cikin iyalanmu a cikin fargaba da tsoro yayi da mu haɗu da Allah yayi za ta kaya yayi za mu kwanta a kabari yana daga cikin sifar mu'mini yau sun samu aljanna amma labarin duniya da suke bayarwa inna kunna fi ahalina mushfikin eh inna kunna qablu fi ahlina mushfikin mun kasance a cikin iyalanmu kafin zuwan mu lahira tun muna duniya mushfikin mun kasance a cikin razana da firgici to haka mu'mini yake sun yi aikin alkai sun yi imani sun kyautata imani sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun yi addini bisa manhaji sahihi sun tsaya sun bauta ma Allah sun yi mu'amala ta arziki da bayin Allah amma suka ce inna kunna qabla fi ahlina mushfiqin rayuwar da muka yi a duniya kafin mu zo nan a firgice muke aikin ya yiwu ko bai yiwu ba famanna Allahu alaina sai gashi Allah ya mana baiwa ya mana arziki wa waqana azabar samum yanzu ya tsare mu daga azabar wuta da tiririnta inna kunna min qablu nad'uhu kuma dama tun tuntuni muna kaskantar da kai a duniya muna bautansa muna roƙonsa innahu huwal barrur rahim Allah mai kyautatawa ne Allah mai jin kai to kaga yanzu ga su a aljanna a aljannan sai gashi suna faɗan irin rayuwar da suka yi a duniya to su bayin Allah ne sun tsayu akan ayyukan alkhairi amma a hakan ma ba su sake ba to ina kuma dan iska ai su ma ‘yan iskan Allah ya ba da labarinsu a cikin suratul inshiqaq wa amma man utiya kitabahu wara a zaharihi innahu kana fi ahlihi masrura Allah ya ce wa amma man utiya kitabahu wara a zaharihi amma wadda aka bashi littafinsa a ta bayansa aka murɗe hannunsa na hagu aka danka mishi takaddansa Allah ya tsare mu fasaufa yada usubura Allah ya ce da sannu zai yi ta neman kwalala yana kiran halaka makan shi na shiga uku na lalace na shiga uku na lalace a wata sura Allah ya ce la ta da ul yawma thuburan wahida wa da thuburan kasira idan yace na shiga uku Allah sai ya ce la ta da ul yawma thuburan wahida karka ce ka shiga uku sau daya wa da thuburan kasira ka ce ka shiga uku ba iyaka fasaufa ya da usubura da sannu zai yi ta kiran halaka makansa ya halaka ya halaka ya halaka wa yasla sa'ira Allah ce zai shiga cikin wuta ya babbaka kamar wani ne yace Allah to shi ya rayuwarsa ta kasance ne yace innahu kana fi ahlihi masarura ya kasance a cikin iyalansa a duniya yana fantamawa yana jin daɗi kaga wancan inna kunna qabla fi ahlina mushfiqin rayuwar mu a cikin iyalan mu a cikin tsoron haduwa da Allah to nan kuma wanda aka murde aka bashi littafin sa tanun hagu Allah yace a'a innahu kana fi ahlihi masarura shi cikin farin ciki da walwala yake rayuwarsa a duniya akan abin da yake kafirci akan abin da yake sabon Allah kaga bambancin kenan ko can kuma da muka karanta wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un sun san da su koma anan kuma Allah yace wa zanna innahu zanna allai yahur bayi da zato bai bayi ma jin wai da a koma baya daga cikin abinsa to wanda ya nemi dukiyarsa ta halal ya kashe ta akan hanyar arziki ya tsaya ya bauta ma Allah yana fargaban haduwansa da Allah an karɓa ko ba a karɓa ba to ina wadda kuma dukiyar ta al'umma ya sata jama'a mun fahimta to haka shi mu'mini yake shi ma wancan da aka bashi littafinsa ta hannun dama a suratul haqqa wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi
إني ظننت أني ملاك حسابيا فهو في عيشة راضية فأما من أوتي كتابه بيمينه الله يتي أما ود أكباش للتافنسا الله يتي أهنوسا نداما الله يساموني فأما من أوتي كتابه بيمينه fayaqulu ha umqra'u kitabiya zai dinga bin kan bayin Allah a filin alkiyama yana ce ga littafi na ku karba ku karanta inni zanantu anni mulaqin hisabiya yace dama ina da yaqini za a dawo da ni lahira a turke ni a mun hisabi shi kuma wancan da aka bashi da hannun hagun ai kaji Allah yace innahu zanna allai yahur to shi dama a koma zuwa gun Allah bai dame shi ba to haka suke duk inda ka ga mu'minai malam haɗuwa da Allah ai dole ya dame mutum dole mutum ya tsaya dole mutum ya tsaya wani abu ne da ba a sake ba da wani chance in ka tafi ka tafi kenan kwanciyan kabarin nan sau ɗaya ne kwanciyan kabarin nan sau ɗaya ne wani daga cikin magabata lokacin da ajalinsa ya zo jiki ya yi nauyi sai ya fashe da kuka yana kuka almajiran shi suka ce ala gafarta malam yanzu kuma kenan kuke cin irin wannan kukan to ina ga mu yace musu wallahi ni ba kukan mutuwa nake ba yace amma dai jikina ya ban yau zan fara wata tafiya tafiyar kuma tana da nisa yace guzirin da na rike a hannuna kuma dan kadan ne yace musu yanzu wannan ba abin kuka bane suka ce abin kuka ne a ranan ya mutu yau ya fi sama da shekara dubu a kwance a ƙasa wannan kwanciyar in baka mata tanadi ba rai ba zai baci ba zai baci wannan kwanciyar in baka mata tanadi ba rai ba zai baci ba ka zauna ka yi tunanin shiga kabari ka yi tunanin yadda za a watsi alhaji na kwance a kabari ana fada a gida akan motarsa yana kwance a kabari ana fada akan filinsa yana kwance a kabari ana fada akan raba gidansa shi yasa annabi yace wanda yafi kowa wayo yafi kowa wayewa aktharuhum lil maut dhikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan wanda yafi kowa yawan tuna mutuwa ka dinga tunata Allah ne ya bada lasisin ka dinga tunawa ka dinga tunawa yadda za a dauke ka a makara ka dinga tunawa yadda za a sa mutum a kabari ka dinga tunawa yadda za a yi tashin alkiyama ka tashi ka dinga tunawa za a kai ka a tsayi da kai a gaban Allah ka tuna ka tuna annabi ya ce a cikin hadisi ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman babu ɗaya daga cikinku in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu ɗaya daga cikinku babu ɗaya daga cikinku illa sayukallimuhu rabbuhu face ubangijinsa zai yi magana da shi kai tsaye laisa bainahu wa bainahu tarjuman ba dan tarjama tsakanin su kai tsaye idan wani laifi Allah ya hana baka bari ba Allah da kansa zai tambaye ka me yasa na hana ka baka bari ba fayanzuru ila aimana minhu annabi yace mutum zai kalli hannun damansa gefen damansa fala yara illa ma qaddama iya abinda idonsa zai kai kai kawai ayyukansa wayanzuru ash'ama minhu ya juya ya kalli hagunsa fala yara illa ma qaddama ba abinda zai gani sai aikinsa haka idan aka tara aikin mutum za a sa shi a tsakiya in ya waiwaya dama zai ga aikinsa ne malala in ya waiwaya hagu zai ga aikinsa ne malala fayan zurbai ne dai idan ya kalli gaba gare shi fala yara illan nara tilka a wace ba abin da zai gani annabi ce sai wuta kawai tana jiran ta kai mishi hari annabi sai ce fattakun nara walau bi shi annabi ya ce ku kare kanku daga wuta ko da tsagin dabino ne sadaka ɗaya daga cikin kariya da take yi shine tsare mutum daga wuta annabi ya ce ko da tsagin dabino ba guda ba tsagin dabino annabi ya ce zai iya baka kariya daga wuta jama'a mun fahimta to tuna wannan shine hankali tuna wannan shine hankali to amma yanzu wani shi hanyar neman abincinsa ma kidnafin yake yi ya kama musulmi ɗan uwansa ya kai shi jeji ya tsare shi ‘ya'yan mutumin nan suna cikin bakin ciki da takaici da kuka matansa suna cikin takaici da kuka masoyansa suna cikin damuwa ba su bacci shi kuma yana jira a bashi miliyan biyu ko miliyan uku ko miliyan biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ashara ila akihi bi hadidatin fa innal mala'ikata tal'anuhu wa in kana akhahu li abihi wa ummihi annabi yace duk wanda ya nuna dan uwansa da makami ba ya harbe shi ba ka daka bindiga ko kifiya ko wuka ko abin hawa sabon Allah ne kamar mutum wasa da shi kai kansa da mashin ko mota za ka mishi wasa annabi ya ce duk wanda ya nuna ɗan uwansa da makami take mala'iku suke tsine mishi albarka annabi ya ce kuma ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ina dai ƙarshen wasa kenan ka san dai ba zai kashe ƙaninsa ba to ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya annabi ya ce daga lokacin da ya nuna shi da makami ka san ko danko wani sai ya ja kamar zai harbi mutum ko to yana jan dankon nan akan ɗan uwansa mala'iku da su fara tsine mishi albarka ina wadda kuma shi ba da wasa yake ba da gaske yake waɗansu da aka kama aka yi kidnafin ɗinsu aka sake su suka dawo a cikinsu akwai mutum biyu da aka kashe suna tafiya ya manyanta an yi tafiya kusan awa biyar ya ce musu ya gaji suka sa bindiga suka harbe shi suka ce a cikin kuma akwai wanda ya gaji suka ce aje can ma wata mata ta kasa suka harbe ta aka ci gaba saboda suna so a ba su miliyan biyu to wani hanyar neman kudinsa kenan wani dokto hanyar cin abincinsa ya kawo wiwi ya sayarwa 'ya'yan jama'a shi hanyar sana'arsa hanyar neman abincinsa sai da wiwi 'ya'yan jama'a su lalace ‘ya'yan jama'a su taɓarɓare, ‘ya'yan jama'a su sakwarkwace shi hanyar neman kuɗinsa kenan in kai magana ya ce shi ma hanyar abincinsa ne. Haka ne? Haka ne. To kuma fa duk wannan barazanar da ka ganta akan al'umma, duk wannan barazana da ka ganta akan al'umma, duk ran da kaga za a rantsar da shugaba ko gwamna ko wani ciyaman ko wani wadda ake rantsarwa kasan har sukan ɗauki alkur'ani su rataya to daga cikin abin da suka rantse da alkur'anin da su tsara ran wani ba za a taɓa ransa ba alkur'ani zai ci su ko ba zai ci su ba zai ci su daga cikin rantsuwan da suka yi da alkur'ani za su tsare rayuwar mutane za su tsare dukiyar mutane amma yau tsaron ya tsaya a kan ‘ya'yansu da matansu a nan tsaron ta tsaya duk yadda ka ji ana cewa ƙasa ba tsaro to gwamna da ‘ya'yansa su suna da tsaro duk inda ka ji ana cewa ƙasa ba tsaro su suna da tsaro da ‘ya'yansu matansu suna da tsaro ku masu kada kuri'a ku ne ba ku da tsaro duk inda kaji ana cewa wai kasa ba tsaro ba tsaro ku ne ba ba ku da tsaro shugaban kasa na da tsaro matansa na da tsaro ƴaƴansa na da tsaro gwamna na da tsaro matansa na da tsaro ƴaƴansa na da tsaro kannansa na da tsaro abokansa suna da tsaro to kuma su ne suka ɗauki alkawarin tsare rayukan bayin Allah to amma dai da wanda yan kidnapping suka kashe shi da wanda ya accident a mota ya mutu da wanda ya je ya kwanta a asibiti ya yi rashin lafiya ya mutu ai duk dai mutuwa suka yi kuma duk tare za su tashi Allah ya samu dace inna nakafu min rabbina yawman abusan qamtarira Allah sai ya ce fa waqahumullahu sharra zalika liyaumi Allah sai ya tsare su sharrin wannan inin dama ba abinda suke tsoro ba kenan to Allah ya tsare su sun ciyar sun yi imani sun yi sadaka sun taimaka sun karanta alkur'ani sun tsaya akan sunna wai me yasa kuka yi wannan tsayawan suka ce muna tsoron fallasa a ranar alkiyama Allah sai ya ce fa waqafumullahu sharra zalika al Allah sai ya tsare su daga sharrin wannan inin kunyata da tozarta da za a yi a ranar alkiyama Allah sai ya tsare su walaqahum nadratan wa surura sai ya riskar musu da annuri a fiskar su kana kallon fiskar su tana sheki wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira Allah ce ga waɗansu fiskoki suna kyalli suna sheki za su ga ubangijinsu amin fawaqahumullahu sharra zalika al-yawmi sai ubangiji ya tsare su daga sharrin wannan inin walaqahum nadaratan wa surura ya riskar da su annuri na fiska wa surura ya riskar da su farin ciki da annashuwa shikenan kuma wahala ta kare bakin ciki ta kare wayyo Allah ya kare har abada har abada ba farin ciki ba ukudu ha da'imun wa zilluwa inuwa inuwa Allah ce inuwa ce ta har abada inuwa ce ta har abada da rana bayi biyo bayan ta rayuwa ce da kishi bayi biyo bayan wannan shayarwa da aka yi aka koshi Allah ya ce wa jazahum bima sabaru
بما صبروا جنة وحريرا wajazahum bima sabaru Allah sai ya saka musu saboda hakurin da suka yi ba'un din ba'u sababiyya ce hakuri ne hakuri ne hakuri ne hakuri ne malam ka san wanda bai san haka ba sai ya dauka in ya ga ustaz sai ya dauka shi rashin wayewa ne a'a hakuri ne duk iskancin da ka iya kowa ya sani hakuri ne kawai tunanin kwanciyan kabari tunanin tashi tunanin hisabiya to yanzu a ce ka tashi a bauchi shi ma ustaz ya tashi abuci me ka fi shi sani abuci kawai shi ya kame kansa saboda mai addini ne ba kauyanci ba ne ba ba kauye ba ne ba kauyanci ba ne ba kauyanci ba ne Allah ya ce wa jazahum Allah sai ya saka musu bima sabaru saboda haƙurin da su haƙuri dole dole dole dole kafin ka tsira sai ka zama mai haƙuri dole dole sai ka zama mai haƙuri in ka ce ba za ka zama mai haƙuri ba in ka ce ba za ka zama mai haƙuri ba ba za ka ci nasara ba ba za ka yi nasara ba in ba za ka zama mai haƙuri ba ba za ka zama mai nasara ba in za ka ga dukiyar al'umma ba za ka zama mai haƙuri ba in za a baka amana ta dukiya ba za ka zama mai haƙuri ba idan za ka ga matan banza ba za ka zama mai haƙuri ba idan za ka ga abubuwan sha'awa na rayuwar duniya ba za ka zama mai haƙuri ba haka da ka halakar da kanka haƙuri ne idan ka tuna wannan kaga wannan ka tuno ayoyin da suke nuna in ka yi haƙuri akwai sakamako nan gaba kaɗan nan gaba kaɗan Allah ya ce nan gaba kaɗan ba jimawa da a yi ba haƙuri haƙuri haƙuri haƙuri wa jazahum Allah ya musu sakamako sai ce bi ma sabaru saboda abinda suka yi na haƙuri abinda suka yi na haƙuri a suratul ra'd yake cewa wallazina sabaru bitiga'a wajhi rabbihim الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم شكرا.
عقبى الدار
na'am جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار Allah ya ce wallazina sabaru bitiga a wace rabbihim waɗanda suka yi haƙuri don neman ganin fiskar ubangijin su ranar alkiyama sun yi haƙuri sun yi haƙuri duk abin da ake yin ya sani amma ya yi haƙuri don me ya yi domin ya haɗu da Allah domin ya san akwai haɗuwa da Allah wallazina sabaru waɗanda suka yi haƙuri ibtiga a wace rabbihim don neman fiskar ubangijinsu wa aqamus salata suka tsaye da sallah tsaye da sallah sai kai hakuri wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya kuma suka yi infaki suka taimaka da dukiyarsu a fili da aboye wa yadra'una bil hasanati sayyi'a sannan suna tunkuɗe mummunan abu da kyakkyawa in aka musu mummuna in sun tashi mai da martani da kyakkyawa suke mayarwa ula'ika lahum uqubad dar Allah ce waɗannan su ne suke da ƙarshe gida ƙarshen gida mai kyau ma'ana ƙarshen su da su dace da gidan aljanna kamar wani ne yace Allah mai uqubad dar yace jannatu adani yadkhulunaha aljannar zama za su shige ta wa man salaha min abaihim da wanda suka kyautatu suka kyautata addini daga cikin iyayensu wa azwajuhum da matayensu matayen da mazajensu wa zurriyatihim da zurriyarsu wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin mala'iku suna shigowa kansu ta kowace kofa daga cikin kofofin gidan aljanna sai su ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata akan ku bima sabartum saboda hakurin da kuka yi a duniya fa ni'ima uqbad dar ma dalla da kyakkyawan karshe da kuka samu madalla da kyakkyawan gida na ƙarshe da kuka samu daga gidan aljanna kuma ai ba wani gida mala'iku da su ce musu salamun alaikum bima sabartu amincin Allah ya tabbata a kanku saboda haƙuri da kuka yi a rayuwar duniya ka zan mai haƙuri ka zan mai haƙuri yau an kai ka ofis kai ne director a wajen kai ne famsat a wajen kai ne commissioner a wajen kai ne minister a gun kai ne a kai haƙuri kar ka zarme ka taɓa kayan jama'a nan gaba kaɗan Allah zai biya ka idan ka taɓa ka taɓa matsala shi yasa kar abin rayuwa kar abin rayuwa kar abin rayuwa ya shagaltar da kai ka nemi aljannar ka mafi haɗarin abin da zaka je da shi gaban Allah na hakkin mutane shine kayan zalunci yalla ka daure ka dage kai haƙuri ka daure ka dage kai haƙuri wadda ya kusa ritaya kan ai tafiya ta yi tafiya wadda ya kusa ritaya ai tafiya ko a duniya ta yi tafiya to sai kaga a ƙarshen wannan al'amarin a ƙarshen wannan al'amarin wajen fafutukan to in yayi ritaya mai zai yi kasan anan hankali yake tashi to wadda yayi ritaya kan akalla dai a ce ya kai shekara 60 ko a zaure ba zai karasa rayuwarsa ba wadda da ya kai shekara 60 rayuwarsa ko a zaure ba zai karasa ta ba zai karasa to amma wai a lokacin ne yake firgicewa yake rudewa to yaya zai yi to wannan sai isa kaga wani ya shiga abin da bai kamata ba kai haƙuri in hakkin jama'a ya zo ya wuce ya wuce ka san akwai wadda fa har kuɗin ƙananan ma'aikata irin masinjojinsa yana yankewa malam aiki ma ka ci kuɗin masinja kai ka san ka ci babban kuɗi to haka ne saboda haka haƙuri ne haƙuri dama haƙuri yana da ɓangarori guda uku haƙuri kan ɗa'a ma Allah ka daure ka dage ka daure ka dage an zo za a yi sallan asham ka daure ka yi wataƙil na baɗi ba da a yi da kai ba in ba ka da haƙuri sai ka je ka zauna a kan benci kana zaunen kuma a gama a zo a fito a wuce ka haka ne ko ba haka ba haka ne ka daure watakil wannan asham da kaga ake yi na baɗi watakil ba da kai da a yi ba ka yi ƙoƙari a yi da kai haƙuri wajen ɗa'a ma Allah lokacin da kake da dukiya ka cire dukiyan ka yi abin da ya dace watakil ba zai maimaito a kanka ba sai kuma haƙuri wajen kamewa daga saba ma Allah haƙuri ne haƙuri ne haƙuri ne ka yi haƙuri lokacin da ka ga barna ta yi barna ka yi haƙuri ka ba ma kanka haƙuri wannan haƙurin shi ne mala'iku da su ce maka ma dalla da sakamakonka saboda haƙuri da kai wadda ba yi da haƙuri shi kenan sai ya sa hannu a dukiyar al'umma ya gina gida can ya sayi fili can ya sayi mota can shi yasa duk irin waɗannan abubuwa kar su dinga burge ka kar ka yadda a rayuwa wata mota ko wani riga ko wani gida ya dinga ɗaga ma hankali abinda Allah ya baka kai amfani da shi wata ilwaccar motan ba a same ta ba sai da aka rabu da Allah da ranar alkiyar wani gidan ba a same shi ba sai da aka rabu da Allah da ranar alkiyar la ya gurran naka taqallubul ladina kafaru fil bilad تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد la ya gurran naka taqallubul ladina kafaru fil bilad Allah ce kar ya rude ka kar ya dauke ka Allah ya ce jujjuya wanda kafirai suke a cikin kasashe a duniya ce maka yau na waje kaza gobe na waje kaza gata na waje kaza yayi gida a jaha kaza yayi gida a jaha kaza in ka samu halal din ka ba laifi kai amma kar wancan din kuma ya rude ka ka ce bari ka tashi kai ma ko ta halin kaka sai ka yi haka mata'un qalilun Allah ce jin dadi ne dan kaɗan in dai jin dadin duniya ne dan kaɗan bare jin dadin yanzu karkaci shuga karkaci nama karkaci gishiri karkaci menene to ai dadi ya gare ba gishiri ba suga ba nama ba soyayyen abu masu olsa ba haka ake cewa ba abinda aka soya kai eh kar su ci to kaga kai in ka saci kudin mu ai ka saci kudin banza Allah ce mata'un kalilun jin daɗi ne ɗan ƙanƙani sun ma ma'awahun jahannam sannan makomarsu jahannama Allah ce karka yadda in an ji wannan daɗin in an mutu jahannama ake zuwa wa bi isal masir Allah ce makoma ta yi muni a ce mutum ya gama rayuwa a duniya ya gama rayuwa a Najeriya kuma a ce dan wuta Allah ya ce makoma ta yi muni wallahi ta yi muni makoma ta yi muni a wani ku ya ce wala ta muddanna ainaika ila ma mata'ana bihi
عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى Allah ya ce wala ta muddanna ainaika ila ma mata'ana bihi minhum azwajan zaharatal hayatid dunya linaftinahum fihi Allah ya ce wala tamuddanna aynayka karka daga idon ka dinga dubawa me kar in duba Allah ma matta ana bihi azwajan minhum abinda muka ciyar da waɗansun su dadi da shi a rayuwar duniya Allah ce karka dinga daga ido kana kallon zaharat alhayatid dunya Allah ce fure ne zai yi yaushi an jima wa rizqu rabbika khairun wa abaka Allah ce arzikin da ubangiji ya ma shine mafi alkhairi shine mafi wanzuwa halal ɗinka tsaya a jikin halal ɗinka la yastawi al-khabith wa at-tayyib walau a'jabaka kasratul khabith Allah ce da halal da haram ba sa'o'in juna bane duk yawan haram din naira 500 ta halal ba sa'ar miliyan 5 ta haram bace ba sa'o'in juna bane la yastawi al-khabith wa at-tayyib haram da halal ba sa'o'i bane ba sa'o'i bane to idan kaga mutum ya ɗauki karuwa ya kama mata gida ya ajiye ta haƙuri ne bai da shi idan kaga mutum zai sa hannu a dukiyar al'umma haƙuri ne bai da shi idan kaga wani saboda neman mulki ya je a mai tsafe-tsafe a mai sihiri haƙuri ne bai da shi idan kaga mutum akan kasuwansa ya je ya ratsa hanya haƙuri ne bai da shi haƙuri haƙuri waje za kun bi ma sabar Allah ya musu sakamako ne saboda haƙurin da suka yi duk abu duk abin da ka gani a rayuwa ubangiji ya shar'anta ka yi haƙuri ka bi duk abin da ubangiji ya hana ka yi haƙuri ka rabu da abu ka yi haƙuri ka rabu da abu duk wani abu da ka daga ido malam kaga wannan abun zai iya kawo problem in ka shiga kabari ka yi haƙuri da shi ka yi haƙuri da shi duk abin da ka san in ka shiga kabari zai dame ka ka yi haƙuri da abun zai wuce zai wuce wani bawan Allah ya samu dama annabi ne ya ba da labari cikin kisar waɗannan mutane guda uku da suka yi tafiya suka shiga cikin kogo dutse ya ritsa da su zina ce ya samu dama duk damar a yi zinan ya samu yarinyar ta ce mishi malam ka ji tsoron Allah domin dama wani damuwa da halin kakani kayi ta shiga sai ta nemi taimakon sai ce sai ya yi zina da ita ta ga abin da ta neman ba zai iya yiwuwa ta kau da kai ba sai ta ba da kai amma lokacin da ya yi yunkurin zinan sai ta ce mishi ka ji tsoron Allah sai ya tashi ya mai da suturarsa ya ce abin da na bakin na bar miki ki tafi abinki ran da ta ritsa da shi da shi ya yi tawassuli ya roƙi Allah ya ce wannan zinan Allah in na bari ne don kai da ta ce na ji tsoron Allah Allah in tsoron kan na ji na fasa zinan nan Allah ka ba mu mafita Allah sai ba su mafita Allah sai ba su mafita ba haƙuri ya yi ba? mala'ika ne ya zo ya ɗaga shi a wajen zinan? haƙuri ne duk abin nan haƙuri ne ka daure ka dage kuma tafiya ta yi tafiya amma ka ga mutum a ofis ko a kasuwa shekara hamsin da shekara sittin wai badakalan gwamnati da shi ake haka ne wani gishu na abinci da sauransu makudi da makamantansu duk da shi ake wai mai yana neman yayi zai rayu a duniya Allah ya samu dace Allah kuma ya shiryas da mu Allah ya shiryas da mu Allah ya shiryas da mu waje za ku bi masu baru Allah ya musu sakamako saboda haƙurin da suka yi jannatan wa harira Allah ya ba su aljanna ya kuma ba su tufa na harir domin shi ne tufan yan aljanna a suratul hajji ya ce inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati Allah ka sa da mu a cikinsu. Inna Allah yudkhilu allazina amanu wa amilus salihati Allah zai shigar da waɗanda suka yi imani kuma suke ayyukan kwarai jannatin tajri min tahtiha al-anharu gidajen aljanna wadda koramai ke gudana a ƙasashen waɗannan gidaje a cikin gidan aljanna. yuhallawna fiha za a yi musu ado a cikin gidan aljanna min asawira min zahabin da mundaye awarwaro na zinari yanzu ne a duniya tsarin da Allah ya yi ka warwaron ba zai make ba a aljanna yadda ka dire da shi ne zai make min asawira min zahabin awarwaro mundaye na zinari wa lu'lu'a da lu'lu kaji sunan ma da dadi wa libasuhum fiha harir Allah ce tufansu kuma a cikin gidan aljanna harir amin Allah ya samu dace to sai mu kwana anan sai gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora Allah ya muku albarka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk